نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها الناس يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون قال العلماء رحمهم الله تعالى الخشية خوف يشوبه التعظيم وهي خوف مقرون بالمعرفة الله تبارك وتعالى ولذلك قص به العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يثني الله تبارك وتعالى على الذين يخشونه من عباده دائما وأولئك هم المفلحون دين المرء لا يستقيم إلا بخشية الله سرا وعلانية أمر الله تبارك وتعالى عباده بخشيته ونهاهم عن خشية الناس في عمر الله يقول تعالى فلا تخشوا الناس واخشون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم له والسلف الصالح من هذه الأمة مواقف عظيمة في خشية الله تبارك وتعالى وعلى الأمة الذين جاءوا من بعدهم الاقتداء بهم فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة فقال بؤد المسافة وقلة الزاد وأكبة كالعود المخبط منها إلى الجنة أو النار عباد الله إن الخشية الله ليس أمر سهلا بل هي أمر عظيم لا يبلغه إلا من جهد نفسه واستعان بربه سبحانه وتعالى وكان الصلف يستشعرون صعوبتها فقيل لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كيف أصبحت يا إمام فقال كيف أصبحت من ربه يطالبه بأداء الفضائل والنبي يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصحيح العمل والنفس تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء والموت والملك الموت يراقبه بقبض روحه وأهل بيته يطالبونه بالنفقة أيها المسلمون وبالكشية الله ينال المرء عزة عزة عند الله وعند عباده وقال القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن مبارك فكثيرا ما يخطر في البال فكثيرا ما يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهورة إن كان يصلي إنا لنصلي ولئن كان يصوم إنا لنصوم وإن كان يغزو إنا لنغزو وإن كان يحج إنا لنحج فكنا في بعض مسيرنا إلى الشام ليلة نتعشى في البيت إذ طفئت السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستبح فمكثته نيئة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه مبارك ولهيته قد تلت من الدموع فقلت في نفسي بهذا الكشية فضل هذا الرجل علينا لعله حين فقد السراج فسار إلى الظلمة ذكر القيامة وكان صلف الصالح دأبهم دائما الاجتهاد في تحقيق الكشية الله سبحانه وتعالى يقول أبو درداء رضي الله تعالى عنه إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت وكانوا لا يعجبون بعملهم يقول المسروق رحمه الله تعالى كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله عباد الله فإذا أمت المجتمع خشية الله أمهم بالخير والبركة وغشيتهم الرحمة ولكن أطوا الله وجهروا بالمآسي حلت بهم المصائب بشتى أشكالها وإذا حلت المصائب فلا ترفع إلا بالتوبة وخشية الله تبارك وتعالى قال بعض السلف لما شكوا إليه فتنة ابن أشعث فقال اتقوها بتقوى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت عامنة مطمئنة يأتيها رزقها رجدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نعم عباد الله إن كشية الله سبب بالفوز والنجاة من النار وتورث محبة الله والطاعة والسعادة بالدارين وتبعد عن المعصية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم بارك الله لي ولكم بما فيه من القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله رب العالمين ولا قدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makadaici marin jayi ila da amincin Allah su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku taron musulmi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa a cikin littafinsa hakika mun baiwa annabi musa da kuma haruna mun ba su alfurakan littafi wanda ke ɗauke da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shiriya da ɓata tsakanin adalci da zalunci allah ce wannan littafi cike yake kuma da haske sannan kuma tunasarwa ce ga masu tsoron allah waɗannan masu tsoron Allah su ne waɗanda ke tsoron Ubangijinsu a fake sannan kuma su dangane da ranar tashin kiyama suna masu jin tsoron Allah malamanmu Allah ya kansu da gafara suka ce abinda ake kira alkashiya shine tsoro wanda yake tattare da girmamawa shi yasa akwai bambanci tsakanin alkhawfu da kuma alkhashiya alkhawfu tsoro zalla ba girmamawa babu sanin darajar abun kamar yadda bawa ke jin tsoron maciji ko kunama kamar yadda bawa ke jin tsoron dukkan wani abin da zai cutar da shi wannan shi ake kira alkhawfu amma idan an ce alkashiya abin da ake nufi da shi tsoro tare da girmamawa kana tsoron Allah sannan kuma kana girmama shi saboda ka san shi ne mai girman da babu wani kamarsa kuma shi ne mai rahamar da babu wani mai rahama kamar tasa sannan shi ne mai ukuba wanda babu mai iya yin azaba irin tashi shi yasa sai kake tsoronsu tare da girmamawa malamai suka ce shi yasa Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi ulama kadai waɗanda ke tsoron Allah su ne waɗanda ake kira malamai in an ce malamai anan ana nufin waɗanda suka san maganar Allah sannan kuma suka san sunna annabinsu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suke yin aiki da ita to waɗannan su ake kira malamai Allah ya ce to kadai in har akwai masu tsoronsa a cikin bayi to kawai malamai ne kadai ke tsoron Allah duk wanda ba malami ba to in ya ji tsoron Allah sai ya ce alkhawfu ne zai ji tsoron Allah ma ba tare da yana girmama Allah ba shi sassotari da yawa za ka ga mutum ya bar aikata zina ba wai don yana tsoron Allah ba ne a'a kawai yana tsoron cuta ne ta sa ya daina aikata zina to kaga wannan yana tsoron Allah ne amma ba tare da girmama Allah ba mai tsoron Allah shine wanda ya bar zina domin tsoron Allah Allah ya ce a bari sai ya bari Allah ya ce wanda ya bari akwai rahama sai ya ji tsoron Allah tare da girmamawa da kwaɗayin rahamar Ubangiji sai ya daina aikatawa yana tsoron Allah tare da girmamawa saboda ya san Allah ya ce wanda duk yayi to idan bai tuba ba zai masa azaba sai ya tsoraci Allah saboda wannan sai dai na aikata to shi yasa Allah ta'ala ya ce kadai in har akwai masu tsoron Allah a cikin bayi to su ne malamai su ne waɗanda suka san Allah malamai suka ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a wannan aya ya yabi malamai waɗannan da ke tsoron Allah a cikin bayinsa kowane lokaci kuma Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne masu cin nasara suna tsoron Allah kuma suna girmama shi suna yin ibada suna kiyaye dokokin Allah amma tare da haka kuma zuciyarsu tana cike da tsoron Allah suna tunani ya karba ko bai karba ba ya ku yan uwana musulmi addinin mutum musulmi ba zai daidaita ba ya zanto tsayayye ne kakke irin wanda ake so irin wanda annabi ya karantar dole sai mutum ya samu tsoron Allah a fai da ɓoye a ɓoye a samu kana tsoron Allah a fili a samu kana tsoron Allah a zahiri kowa zai ce mai tsoron Allah ne amma inda gizo ke saƙa shi ne lokacin da babu kowa to a nan ne ake samun jarabawa yanzu dukkan mu a nan kowa yana da wannan abin da ake magana da shi shi ne waya hannu musamman kuma smartphone amma abinda zai baka mamaki kowa ya sa lambarsa yana da password din da yake rufe wannan wayar tashi inda za a ce duka a bilayi a kakkarba kowa ya kira password din za ka yi mamaki abinda za ka gani a cikin wayar wani wani da kansa ba zai so ba a ce matarsa ko ɗansa ta ga abin da ke cikin wayar to kaga wannan baya tsoron allah a ɓoye kenan amma zahiri in an yi magana duk kowa na tsoron Allah amma inda gizo ke saka lokacin da ka kaɗaita daga kai sai Allah menene kake yi da wayarka menene kake yi da handset ɗinka menene kake yi da laptop ɗinka to shine malamai suka ce addinin mutum ba zai daidaita ba ya zanto tsayayye mai kakke dole sai mutum ya ji tsoron Allah a fai da boye ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya umarci bayansa cewa su ji tsoronsa tsoro wanda yake tare da girmamawa sannan ya hana su kuma akan su ji tsoron mutane cewa kar su ji tsoron mutane cikin abin da ya shafi al'amarin Allah wato duk abin da ya shafi al'amarin Allah Allah ya umarci bayi da cewa shi kadai ne ya kamata su ji tsoronsa shi yasa Allah ya ce kada ku ji tsoron mutane ku ji tsorona wato dukkan abin da kake kunya kake jin tsoro da fargaba mutane su ganka kana yi to Allah shi ne mafi cancanta ka ji tsoronsa lokacin da babu idan mutane kada ka aikata maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah a cikin wannan al'umma kuma yafi kowa nisantar abin da Allah yake kada a aikata shi yasa ya bar karantarwa makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haifar da manya-manyan ɗalibai masu tsoron Allah wanda suke cike da takawa da tsoron Allah a faida koye wannan al'umma wadda manzan Allah ya rasu ya bata tana da ainihin matsayi babba kuma mai girma cikin zin tsoron Allah sai ya zanto dukkan waɗanda suka zo bayan wannan al'umma abinda ake bukata su koyi da wannan al'ummar da ta karɓi karantarwa ta karɓi karatun ƙura'aninta ta karɓi sallarta daga kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu da muka zo baya yana da kyau ya zanto mun kalli labarin waɗannan mu kalli tarihin su mu gaya suke dangane da tsoron Allah domin mu koyi da su ga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an wanda sunansa ya bayyana ko ka iya cewa sunansa ya fi rana ma bayyana a yau dukkan inda musulmi yake da wahala ka samu wanda za a ce abu huraira ta ce bai san shi ba sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talibi da ya fita daga makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi lokacin da mutuwa ta zake masa yana gab da ya koma zuwa ga Allah sai aka ga yana kuka kuka wanda yake mai tsanani kaga mu ne a yau aka ga kana kuka a lokacin mutuwa sai a ce wane ya karaya wane ya rudi sai aka tambaye shi aka ce ya aba huraira kai da ka sahibanci annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah a bayansa ka tafi jihadi tare da shi me yasa kake kuka a ranar da ya kamata ga kana cike da farin ciki za ka haɗu da wanda ka fi ƙauna a duniya faƙala sai abu huraira ta yace masu ina yin kuka ne saboda tafiya ce wanda take mai nisa da ta nan na kama hanya ina ta tafiya kuma na kai ƙarshe gashi na gama hawa duk inda zan hau gane a kan tudu mai tsananin tsayi ya ce gane nan abin da ya rage kawai shi ne in faɗo in kuma na faɗo ɗaya ne a cikin gidaje guda biyu ko dai in faɗa a cikin aljanna gida na ni'ima da wadata ko kuma in faɗa a cikin gidan wuta ban san ina ne Allah zai jefa ni ba shi yasa nake kuka wannan fa sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam karanta sira abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ka sha mamakin yawan ibada a gare shi dudu rayuwar da ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shekaru da basu kai shekara biyar ba kwata kwata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kalli rayuwarsa bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya assasa makaranta a cikin tabi'ai an ce yana da ɗalibai sama da mutum dubu waɗanda yake fitowa kullum yana karantar da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance malamai suka ce a cikin kowane awa sai 24 yana yin istighfari so dubu goma ba dubu ɗaya ba so dubu goma bayan salati da yake ma annabi tun daga fitowar rana har zuwa faduwarta a cikin masallaci yake yana karantar da sahabbai da yaran sahabbai da kuma tabi'ai duk lokacin da ya ce manzan Allah zai ce sallallahu alaihi wasallam to ka ɗauka a ce daga safe zuwa yanzu ɗinnan da muke magana ka zauna kana darasin hadisi kaga duk inda ka ambaci annabi zaka ce sallallahu alaihi wasallam salati nawa kai masa kenan amma tare da haka kuma aka ce bai kwantawa yayi bacci sai yayi istighfari so dubu goma sannan kuma aka ce ya kasa dare kashi uku yana da yarsa guda ɗaya da ya haifa tilo ita ce guda ɗaya Allah ya bashi sai suka raba dare kashi uku wani ya raya dare a farkon dare wani kuma ya raya a tsakiya sannan yarsu ta raya a ƙarshen dare sannan ta tashe su ga baki ɗin su tashi su yi sallah ka duba yadda rayuwarsa take amma sai gashi yana kuka lokacin da mutuwa ta zo ke masa to me za ka ce gare ka da ni kuma ya kai ɗan uwana musulmi hakika yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye ya ko bayan Allah jin tsoron Allah fa ba abu ne wanda yake mai sauki ba al'amari ne wanda yake mai girma babu wanda zai samu wannan martaba ta tsoron Allah tare da girmama shi sai wanda ya yi ƙoƙari ya yi jayayya ya yi faɗa da zuciyarsa sannan kuma ya nemi taimakon ubangiji mabuwayi da ɗaukaka hakika marigaya na kwarai a salafu salih tun daga kan sahabbai da tabi'ina suna kuka al'amarinsu yana girmama suna jin tsoron wannan al'amari na jin tsoron Allah a kowane lokaci ayyukansu baya burge su abinda suke tunawa kawai ya haɗuwarsu da Allah za ta zama ka duba yadda suke da aiki da dagircewa cikin dukkan abin da annabi ya karantar amma tare da haka kuma suna jin tsoro don ba su sani ba Allah ya karba ko bai karba ba mu kuma gashi muna nesa cikin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam muna kusa da yawaita aikata sako musamman a irin wannan lokacin namu a cikin wayoyinmu duk shirme ne a cikin ainihin talabijojinmu wato alkamaru sana'i wannan abun namu da muke sawa a cikin gidajenmu tangara wannan tsaga duk shirme ne abubuwa ne wanda Allah bai yarda da su ba Allah bai yarda da su ba amma zuciyarmu kuma ba ta tsoro ka duba bambanci su suna ibada suna istighfari suna komawa zuwa ga Allah mutum ya yini yana karantarwa mutum ya kwana yana sallah ya yini yana azumi yana karatun qur'ani sai ‘yan awoyi kaɗan zane da zai nemi abin da zai ci a cikinsa amma tare da haka kuma yana tunanin menene makomarsa zuwa ga Allah mu kuma abin da muka kiyaye a yau kawai masu ƙoƙarin musalloli guda biyar alhamdulillah masha Allah duk inda ka samu masallacinmu za ka iske cewa cike ke idan lokacin sallah musamman da matasanmu amma kash idan an dubi wayoyinmu idan an dubi gidajenmu idan an dubi riƙon amana idan an dube an dube mu a cikin duhu a cikin dare abin zai baka mamaki tare da haka kuma ba ma tunanin ranar da zamu koma zuwa ga Allah lalle hakika yana da kyau kowa ya makansa wa'azi Imam Ahmad bin Hanbal wanda malamai ke ce ma Imam Ahlus Sunna wal Jamaa an tambaye shi aka ce ya imam ya kawaye gari kawaye gari lafiya irin gaisuwar da muke yi assalamu alaikum ina kwana ya aka wayi gari aka ce ya imam ka wayi gari lafiya yace ta yaya za ku tambayi wanda yake za ku ce na wayi gari lafiya bayan ubangiji na yana nema na da in ba da farin loli wanda ubangijinsa yake nemansa a cikin kowane lokaci na awanninsa ashirin da hudu ya ba da farilla kamar yadda take to ai babu magana ya kwana lafiya sai dai ya duba ya gani yaya ya ba da wannan farillolin ko bai bayar ba inna allaha ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal wannan duk sune farillan da Allah ke nema bayan salloli guda biyar bayan azumi bayan zakka bayan haji amana ta shigo gaskiya ta shigo adalci ya shigo an umurce mu kada mu mika amanoni yace to ya za ku tambaye ni ya na kwana wanda ubangijinsa yake neman sa da ya mika farillolin da aka dora a kansa sannan manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman sa yana bin sa bashi akan sunnoninsa a koda wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbansu sahabbansa waɗanda suke rayuwa tare da shi to ballantana wanda suka zo baya yace alaikum bi sunnati ku rike sunnata da kyau a wani wurin manzo Allah yace ku kame ta da hannu ku cije yace to wanda annabinsa yake nema yake bin sa bakin sunnoninsa da riko da sunnoninsa da yin aiki da ita ina magana kwana lafiya ya ce ta yaya za ku ce na kwana lafiya bayan ga mala'iku guda biyu ina kan wato suna nan tare da ni a kowane lokaci suna nema na da in kyautata aiki kowane ɗan adam yana tare da mala'iku biyu da ke gadinsa Allah ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid raqibun atid babu mutum ko ina yake kai kadai ne ko biyu ne duk inda kake mala'ikun nan suna nan kuma suna kiran ka akan ka kyautata aiki sannan bayan haka ubangijinka yana kallon ka duk inda kake duk inda dan adam yake ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يا الله يتي أينما كانوا bayan haka ga wasu mala'iku na musamman da aka sa suna kiyaye aikin bayi wa inna alaikum la hafizuna kiraman katibi yace to ya za ku tambaye ni na kwana lafiya ni da mala'iku suke sa ido a kaina akan kyautata aiki in nayi aikin kwarai su rubuta in nayi aiki da ba na kwarai ba su dan jinkirta suna tsammani ko zan tuba yace ta ya za ku tambaye ni ya na kwana bayan kuwa zuciyata tana kuma nema na da in saba ma Allah zuciyar dan adam kullun nema take ta saba ma Allah innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbik shi yasa Allah yace qad ablaha man zakkaha wa qad khaba man dasa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى إيش الله كتنبيني يا نقوانا ta ya za ku tambaye ni ya na kwana na kwana lafiya bayan ga iblis nan shi kuma yana tabina yana umurta na da insafa ma Allah ash-shaytanu shaytan yana umurta na da insafa ma Allah yana umurta na da aikata alfasha ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana umurta na da in kyautata in gyara in yi insani shi kuma shaidan yana umurta na da me da in saba ma Allah a kullum fada ne tsakanin me tsakanin abin da Allah ke so da kuma abin da shaidan yake so sai wanda Allah ya bashi nasara ya jajirce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasha wallahu ubangiji yake cewa shaitan yana umurta ku da me yana umurta ku da cewa in kun ciyar kun taimaka to lalle za ku talauci kuma yana umurta ku da aikata alfasha daidai lokacin da mutum ya ki taimakon addini sai je kuma ya aikin banza nan aikin Allah ne can kuma aikin shaitan yace to ya za ku tambaye ni na kwana lafiya ga wanda yake tsakanin daidai da kuma ba daidai ba yana tsakanin daidai cikin abin da Allah yake yana tsakanin kuma ba daidai ba cikin abin da shaitan yace sai wanda yayi jihadi da zuciyarsa shike cin nasara yace ta ya za ku ce ina na kwana lafiya bayan ga mala'ikan mutuwa yana ta kula da ni ya sa mani idanu jira yake kawai a ce a karbi ransa kawai shikenan sai a karba babu wani mutum a rana ɗaya a ce ga wani sakan ya wuce wanda mala'ika mutuwa ba zai kalle ka ba a kowane lokaci kawai kan idan mala'ika mutuwa kake shi yasa Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayamsuku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ya ce to ta yaya za a ce na kwana lafiya ni da mala'ika yake kallo na ya ce ya zan kwana lafiya ni da gashi kuma iyalin gidana suna ta nema na in ciyar da su in shayar da su abinda Allah ya tsora man to wanda ke cikin waɗannan matsaloli guda biyar ina magana ya kwana lafiya an ya ce ya kwana lafiya ya dai faɗa ni kawai ya ku bayan Allah ya ku taron musulmi hakika ku sani cewa tsoron Allah abu ne wanda yake mai girma kuma da tsoron Allah ne bawa yake samun ɗaukaka a wajen Ubangiji sannan yake samun ɗaukaka a wajen bayi babban tabi'in nan alƙasim ibn Muhammad wato ibn Muhammad ibn Abi Bakrin ibn Abi Quhafa yake cewa wata ran tafiya ta hatsa ne da wani tabi'i da ake kira ibn Mubarak dukkan ɗalibai da ke karatu sun san waye ne ibn mubarak yawan ibadarsa da yawan zurfin iliminsa da taka tsantsan da tsoron Allah a cikin rayuwarsa in ka karanta sirarsa abin zai baka mamaki wannan wani irin mutum ne gashi kuma ba cikin sahabbai yace tafiya sai ta hada ni da ibn mubarak yace so da yawa yana fadowa a cikin zuciyana ina ta tunani yace da wani abu ne Allah ya fifita wannan bawan Allahn a kanmu har ya samu wannan shuhurar duk inda ka bi a zamaninsa ibn mubarak ibn mubarak ko ina idan ka bi labarinsa ake yi wato shi alƙasin ibn muhammad yake cewa nake mamaki da wani ibada ne wani irin abu ne wannan mutumin ya yi ya samu wannan shuhurar ka san ba abin da ɗan adam ke so irin shuhura duk inda ka je ka ji ana aike ake magana in malami ne duk inda ya je ya ji cewa karatunsa ake saurare idan mai kuɗi ne duk inda ya je ya ji labarin business ɗinsa da kasuwanci ake yi in ɗan boko ne ya ji duk inda ya je magana ainihin an ya iya kaza ya iya kaza ake yi ba abin da ɗan adam ke so irin wannan to shi kuma fitina ce jarabawa ce wannan shi yasa ba kowa ke cin wannan jarabawa ba a cikin malamai ko masu mulki ko masu matsayi duk wanda Allah ya sa ya shahara a cikin al'umma to kaɗan ne kuke cin jarabawa ya ce ina ta mamaki ya aka yi ya fifita a kanmu ya ce sai nake cewa in dai sallah ne ya kasance yana yi tuma muna yin sallah muna raba dare muna yin sallah idan azumi ne yake yi mu muna yin azumin nahida mu yi azumin farilla mu yi na tsawai idan ya kasance yana zuwa aikin haji to mu ma aikin muna zuwa aikin haji mu je mu yi na farilla mun yi na nafila idan yana fita yaki ne da jihadi to ai duk tare muke fita amma ya aka yi fifita akan mu yace wata rana muna tafiya wato mun kama hanya za mu tafi sham a cikin wani dare mun sauka mun yi rurrumi a wani wuri an kunna fitila an zauna an ci abinci ana dan tattaunawa haka kawai shikenan sai fitila ta mutu bayan fitila ta mutu aka dau fitila kafin a gano abin da za a kunna fitila wannan kowa ya kama wani yana zikiri wani ya tashi ya danyi abu kaza lokacin da aka dawo da fitila inji ibn qayyim inji al-qasim ibn muhammad yake cewa sai na kalli ibn mubarak sai na ga gabaki ɗaya gemunsa ya jiƙe gabaki ɗaya da hawaye har hawaye suna zuba kamar mutum ya alwala ruwan alwala yana zuba akan gemunsa ya ce haka na ga ainihin gemunsa ya jiƙe da hawaye sai na ce a zuciyana da wannan abin ne wannan bawan allah allah ya fifita shi a kanmu wataƙila lokacin da aka fita da wannan fitila muka zauna a cikin duhu ya tuna duhun kabari da kuma ranar da zai koma zuwa ga Allah babu tashin hankali yan uwa a ce kana cikin kallace-kallacen ka irin wanda muke yi da wutan nefa a ce ɗif an ɗauke wuta a ce kuma a wannan daren kuma ga duhu ga hadari wani irin duhu kake gani to duhun kabari ya nunka wannan so dubu sannan duhun azabar ubangiji ya nunka wannan so dubu ya ce watakila lokacin da wannan fitila ta mutu ibn mubarak ya zauna a cikin duhu tare da 'yan uwansa ya ce ya tuna kiyama ne da kuma kabari shi yasa kawai sai hawaye suke ta zuba ba tsaitsayawa a cikin kumatunsa wannan fa bayan allah ke waɗannan fa su ne a salafu salih waɗannan su ne marigaya na ƙwarai wanda ya kamata mu ɗauki koyi daga garin rayuwarsu waɗanda ba su mai da duniya wurin zama ba ba su mai da duniya wani wuri bire wa wanda za a ji daɗi a gwangwaje a a sun ɗauki ainihin duniya wani wuri ne na ɗan wani lokaci zuwa wani lokaci kuma shi kenan mutum ya gama rayuwarsa sai ya koma inda ya fito mu kuma a yau duniyar ita muka sanya ma ido bayan Allah mutum ya shekara hamsin sittin a lokacin ne ma yake ƙoƙari ya gina duniyar to ka duba bambanci tsakanin rayuwarsu da tamu suna tsoron Allah suna ibada amma suna kuka mu ko muna saba ma Allah amma ba ma jin komai ya ku bayan Allah hakika jin tsoron Allah tare da girmama shi wannan yana daga cikin cutan mafi yawan waɗanda suke a salafa salih wannan ciwo ne mai girma a wajensu yaya za a yi su samu tsoron Allah shi yasa yana tabbatuwa idan mutum ya kasance cewa a kowane lokaci yana yin addu'a yana neman agaji daga Allah to sai Allah ya azarta shi da tsoron Allah abu darda Allah ya dada shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babban abin da nake jin tsoro a rayuwata shine ranar da na koma zuwa ga Allah a ce farkon tambayar ga Allah zai man yace ya kai abadar da hakika ka san abu kaza a cikin addini to wani aiki kai da wannan ilimin da ka sani ya ce ina jin tsoron wannan tambayar a ce na sani kuma wani aiki ne kaga akwai bambanci tsakanin wanda bai sani ba amma a ce ka sani kuma ba ka yi aiki da abin da ka sani ba a ce ka ji an gaya ma kuma ba ka yi aiki da abin da aka gaya maka ba ya ce to wallahi ina jin wannan tsoron ina jin wani tsoron wannan tambayar malamai suka ce su marigaya na kwarai a salafu salih wato aikinsu baya burge su wato ba sa alfakari da aikinsu sallah ƙiyamun laili karatun ƙur'ani sadaka jihadi duk wannan aikin da suke yi da kwana da suke suna yin sujada kamar yadda Allah ya siffanta su kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun tatajafa junubuhum an al-mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun duk da wannan ibadar da suke da yawan azumi da yawan sallah da yawan taimako wannan aikin baya ziga su su ji cewa sun kai wata martaba wanda suke ba su yi tsammanin aisu sun haye ba sa yin haka domin sun sani al'amarin Allah ba wasa a ciki Allah ya ga dama sai rusa aikin gabaki ɗaya la yus'alu amma ya fa'al mu ko muna nesa amma ba mu tunanin wannan yace to abin da nake tsoro kenan masruq ɗaya daga cikin manya-manyan magabata Allah ya ji kansa da gafara yake cewa ya isa a ce mutum mai ilimi ne mai ilimi ne ilimi na kololuwa idan yana jin tsoron Allah da ɗan kaɗan da ya sani tare da girmama Allah kuma ya isa a ce mutum jahili ne idan aikinsa ya burge shi rika cewa aishi ya kai makura kun fahimci maganarsa wato komin ƙanƙantar abin da ka sani idan ka yi aiki da isi to kai ake kira mai ilimi amma dukkan abin da ka sani ko ka fi kowa sanin komai a musulunci sai aka same ka ko ba ka aiki ko kuma aka same ka kawai ka natsa waliyattaka ka sa a kanka ka zauna kana ganin ai kai shi kenan har ma za ka iya ba da aljannar kaga abin da shaidan ya gaya wasu ku to kai wani tabbas gare ka cewa kai ka samu aljannar ballantana ka ba wani to shi ne abu darda yake cewa wallahi ya isa a ce mutum mai ilimi ne idan yana jin tsoron Allah da abin da ya sani kuma yana aiki da shi ya isa mutum ya cika ka kafaran jahili idan aikinsa ya burge shi ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah yayin da al'umma ta tattaro akan saba ma Allah yayin da al'umma ta tattaro akan jin tsoron Allah tare da girmama shi sai Allah ya sako musu da alkhairai da kuma albarkatu masu tarin yawa amma yadda al'o da kuma rahamar ubangiji sai ta baibaye su amma yadda mutane suka saba ma Allah gaba daya tawaga mai yawa ta saba ma Allah suka rika bayyana saban Allah a fili to sai musiba ta sauka a cikin su musiban nan iri iri bi shatta anwariha fitintinu iri iri fitinar tattalin arziki fitinar tsoro fitinar yunwa fitinar mace-mace fitinar ainihin fada fitinar tashin hankali fitinar gaba kuna sallah masallaci da amma wannan baya san wannan garin fa garin fa gaba fitina ce sai Allah ya jarabe su da fitintunu iri-iri babu abin da zai cire wannan fitinar kuma sai tuba da kuma jin tsoron Allah tare da girmama shi ya ku bayan Allah ku sani an kai ma wani tabi'i matsala dangane da ainihin lokacin da wani mutum da ake kira ibn ash'ab ya tayar da bore lokacin hajjaji bin al-yusuf al-saqafi al'umma ta rabu biyu a bagdad a kufa aka fito za a yaƙe-yaƙe da kashe-kashe sai aka je aka tambayi hassan al-basri ga wannan fitina yadda ta dinkaro sai ya ce ku ji tsoron allah tare da girmama shi kuma ku koma zuwa ga allah wannan shine abin da zai maku maganin wannan fitina ku sani ubangiji ya ce Allah ya buga misali da wata alƙarya kanat aminatan mutma'inna ta kasance amintacciya al'umma tana cikin natsuwa arzikinta yana zuwan mata ta ko'ina amma fa kafarat bi al'ummillah sai ta kafirce ma ni'imomin da Allah ya mata tana cikin ni'ima da wadata amma sai suka rika saba ma Allah da wannan ni'imar wannan kudin da abinci sai suka rika saba ma Allah wannan lafiyar da Allah ya ba su sai suka rika saban Allah wannan arzikin da Allah ya wadata su a madadin su gina musulun sai suka saba ma Allah Allah ce sai ya danki wannan arzikin da ya sanya musu sai aka fitine su da tsoro da tashin hankali don a tsantsana musu musibar abin da suka aikata wala Allah ko sa dawo su yi tunani wannan typical idan ka duba shine labarin Najeriya mu a yau da muke rayuwa saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah ya ku bayan Allah abu na ƙarshe ku sani cewa tsoron Allah tare da girmama shi shine sababi da ke sa mutum ya samu kukuta daga azabar Allah sannan kuma tsoron Allah wato yana sa Allah ya so mutum tsoron Allah tare da girmama shi shine ke sa mutum ya rabautu da gida wanda yake nan mai albarka a cikin wannan gidaje guda biyu sannan kuma Allah zai tseratar da shi daga azabar wuta ya sanya shi cikin azaba a cikin rahama wanda take ta dindindin sannan kuma Allah zai taimaki mutum ya nisantar da shi daga sabon Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa lallai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu a fake lallai hakika suna da wata gafara da kuma wato lada wadda take mai karamci ya ko bayan Allah mu ji tsoron Allah cikin ayyukan mu fai da koye muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tsoron Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa alkhairi a cikin rayuwar mu fitintinu da ke faruwa a cikin ƙasar muna roƙon Allah ya ɗauke mana Allah ka azurta mu da tuba da komawa zuwa gare ka bayan Allah mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman a irin wannan lokaci mai albarka lokacin ranar juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya kai wato muna roƙon Allah ta'ala ya saukan mana da rahamarsa ya Allah ya aziz ya jabbar ya mutakabbir inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون أقيموا الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله Thank you.